assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a hudubar ta yau an yi ta ne a kan yaƙini wato sakankancewa a kan allah maɗaukakin sarki da yarda da allah maɗaukakin sarki yarda ta gaskiya wanda babu kokonto a cikinta godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah shi ya ƙini wato sakankancewa wani ɓangare ne mai girma daga cikin ɓangaren imani wata sifa ce daga cikin sifar masu takawa masu kyautata aiki kai shi ne rai na gangan jiki na imani da shi ne ake samun fifiko tsakanin bayan Allah wajen sanin Allah kai da shi ne ake samun jagoranci a cikin addini Allah madaukakin sarki a cikin suratul sajada yake cewa kuma muka sanya su shine shugabanni suna shiryarwa da al'amarin mu lokacin da suka yi hakuri sallah ya ce kuma sun kasance suna da yaqini suna da tabbatarwa na imani wanda ya zauna a cikin zuciyarsu wanda babu kokonto da haka tabbatarwa ko yaqini shine ruhin shine ran ayyuka da muke yi wanda suke cikin zukatanmu kuma nan ne ake samun matsayi na siddiƙi kai wannan tabbatarwa wato ɓangare ne babba daga cikin ɓangaren imani duk lokacin da mutum ya samu tabbas akan Allah a cikin zuciyarsa to zuciyarsa za ta cika da haske za ta cika da yarda da Allah maɗaukaki sarki kokonto zai koru daga zuciyarsa Allah ka raba mu da kokonto bakin ciki da ɓacin rai zai kauce daga cikin zuciyarsa za ka ga zuciya ta cika da son Allah maɗaukakin sarki da kuma tsoron Allah maɗaukakin sarki da yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta da godewa Allah maɗaukakin sarki da kuma tawakkali akan Allah maɗaukakin sarki da mai da al'amari zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa sayyidina abubakar yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yake cewa shi wannan sakankacewa fa shine mamallakin zuciya kuma da shine imani yake cika da shine kuma ake sanin Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul zariyat yake cewa kuma a cikin ƙasa akwai ayoyi ga masu sakankancewa Allah ka samu a cikinsu imamu turmuzi ya ruwaito hadisi yake cewa wata rana sayyidina abubakar yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya kan mimbari ya tsaya kawai sai ya fashe da kuka sai ya ce musu a shekarar farko da aka hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari yadda ya hau dinnan shi ma sai ya fashe da kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku roki Allah rangwame ku roki Allah lafiya ya ce a rayuwar duniyar nan babu wanda aka bashi wani abu na alheri fiye da mutumin da aka bashi ya ƙini da kuma lafiya Allah ka ba mu ya ƙini wato Allah ka ba mu sakankancewa da yadda da kai yadda ta dindindin wanda babu kokonto da zai biyo bayansa a wata ruwaya ta imam ahmad yake cewa ya ku mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane mutane fa ba a ba su wata kyauta mai girma ba a wannan rayuwa ta duniya fiye da yaƙini da kuma lafiya Allah ka ba mu su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah su a riwayar bazar yake cewa ba a bawa bawa wani abu mafi alheri ba kaman tabbatarwa shine kaman sakakkancewa yaqini da kuma lafiya dan haka ku roki Allah ya ba ku kyakkyawan yaqini da kuma lafiya imamu ahmad ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dinnan fa ana jarraban ku a cikin kaburburan ku za a tambaye ku a cikin kabari bayan ka mutu an saka a cikin kabari za a tambaye ka a ce ma me kake bautawa me kake bautawa idan aka tambaye mutum cewa me kake bautawa ya tsaya yana inda inda ko yake cewa shi dai ya ga mutane abinda suke yi yake yi yana yin abinda mutane ya ga mutane zuwa masallaci shi ma yana zuwa saboda shi bai yi islamiya ba shi bai yi karatun addini ba shi kasuwa ta hana shi addini shi aikin gwamnati ba shi lokaci ba bai san me ake ciki ba in ka zo kana maganan musulunci kawai sai ya zama ɗan ƙauye in kana maganan mai Allah yake so mai annabi sallah in kai da kayi maganan Qur'ani ma sai mutum ya nuna ma shi fa ba harkar sa bace amma dai duk wata harkar duniya ya iya ya san yanda ake komai to idan mutum ya zama haka a cikin rayuwarsa wannan hadisi abin da yake gaya mana kenan bayan an tambaye shi a kabari cewa me kake bautawa to sai ya shiga fa inda inda Allah ka tsare mu da haka sai mala'iku su ce masa to kai rayuwar da kai ta duniya duka akan kokonto ka yi ta da haka ka yi rayuwa akan kokonto kuma akan kokonto ka mutu da haka sai su gada masa gidan wuta cewa ga gidanka Allah ka tsare mu amma da an tambayi mutum ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa ana muhammadin rasulullah na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah saboda yana da tabbas yana da yaƙini na tabbata annabi muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi manzan Allah ne da sai mala'iku su ce masa lalle ka rayu akan tabbas ne ka rayu akan yaƙini kuma akan saka mutu don haka ga gidanka sai a nuna masa aljanna Allah ka sanya mu a cikin waɗanda za a nuna musu aljanna ya ku bayan Allah masu yaƙinin nan ba su ne fa masu ma'abuta shiriya su ne masu rabauta nan duniya da kuma lahira Allah madaukaki sarki a cikin suratul baqara yana cewa da waɗanda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar kafin kai sa'annan dangane da lahira suna da yaƙini su ba su da kokonto su san za a yi tashin kiyama har ma zaka ga mutum yana suranto shi gashi na a tsaye gaban Allah gashi nan da ƴan uwa an tashi kuma haka zaka ganka da haka suna Allah ya ce ba su da kokonto dangane da tashin alkiyama sai Allah ya ce waɗannan su ne suke kan shiriya daga wajen ubangijinsu kuma waɗannan su ne masu rabauta Allah ka samu a ciki sa'ana Allah maɗaukakin sarki da ya ba da labarin 'yan wuta cikin illolin da ya ja su suka shiga wuta Allah ya gaya mana ba su da yaƙini ba su da yaƙini Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul jafiya yake cewa idan ka ce musu alƙawarin Allah gaskiya ne kuma tashin alkiyama babu kokonto a ciki sai su ringa ce ma kai mu fa ba mu san wannan tashin alkiyama ko za a yi ko ba za a yi ba mu dai zaton mu haka bai da karfi kuma ba mu ba mu da yaƙini abin da suke faɗi kenan kaga in ka dawo yaren Hausa in ka dawo yaren Hausa akwai abin da Bahaushe yake cewa ka ce masa za a ba a kiyama sai ya ce ka je ka gani ne ai wannan ma'anar ayar kenan sai ya ce a kaje ka gani ne waiwa ya je ya gani wato kai duk abin da Allah yake faɗa a ƙurani baka yadda ba kenan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗa duk baka yadda ba saboda ba a ji an gani ba to mu wallahi mun yadda kuma haka za a yi kuma za ka gani za ka ga duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tabbas za a yi su duk abin da ƙur'ani ya faɗa haka za a yi ah ga mutuwa ba ga mutuwa ba ƙarshen suratul waƙi'a mai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce idan kun kasance kuna kokonto ko da gaske kuke ba za ya tashi alƙiyama ba idan ɗan uwanku zai mutu ku hana shi mutuwa mana ka duba mutane ana ƙaunansu ana san su ga kuɗi ga dukiya ga mulki amma ana ji ana gani za su mutu Allah ya ce ga abin da za ku yi tun da kuna san su ku hana ku hana ku hana mala'ikan mutuwa ya zara ran mana amma babu yadda aka iya kaga taron asibiti an cika a asibiti an cika a ina an cika a ina ga jama'a ga kowa lokacin da mala'ika zai zarar ma ba wanda ya sani sai dai har likitan ma ya zo ya tattaba ya ce ma magana ta kare kuma haka take ta kare wa mutane kuma haka za ta zo ta kare mun ta kare maka don duk kowa abin da yake jira kenan Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin masu rabauta ka sanya rayuwar mu ta zamo mafi kyawun rayuwar mu ko mafi kyawun rana da zamu samu shine ranar da zamu koma zuwa ga Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani ma'ana ta yaƙini shine ilimi wanda yake cikakke wanda babu kokonto da yake taba shi wato shine imani wanda yake matsayin rai ga gangan jiki imamu taburani ya ba da labarin hadisin abdullahi dan mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah saboda adalcinsa ya sanya wato kwanciyar hankali da nutsuwa wato cikin yarda da kuma sakankancewa duk mutumin da yarda da Allah ya sakankance da Allah to zai samu yarda shi wannan yarda da ake faɗa ko sakankancewa abin da yake nufi shine musulmi ya ƙudurce a cikin zuciyarsa cewa duk duniyar nan ba mai juya ta sai Allah mutum ya sakankance da cewa duk abin da ya faru da sanin Allah madaukakin sarki mutum ya yi wa Allah kyakkyawan zato mutum ya yadda da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar a kan shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji wato ni ina roƙonka imani wanda zai tabbata a cikin zuciyata sa'annan ka bani sakankan cewa wanda zan tabbatar da cewa arzikina da ka rubuta mun ba wanda isai hana ni samunsa ba wanda ya isa duk duniya ya hana ni samunsa sa'annan ka sanya min yarda da abin da ka raba min na rabona a cikin wannan rayuwa wannan abin da ke wahalar da mutane ke mutum ya kasa yarda kuma ba mai wuce abin da Allah maɗaukakin sarki ya zana ba mai wuce abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara shi yasa za ka ji wani hadisi na kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah madaukake sarki yana cewa ya kai dan adam ka yadda da abin da na raba ka yadda da rabon da nayi sai yace zan soka zaka huta sa'annan abin da na zana zaka samu yace in ka ki kuma zaka zan ki zan yi fushi da kai sa'annan zaka sha wahala sa'annan baka isa ka samu abin da ban rubuta ba da haka yadda da Allah shine wato ginshiki na imani wasu malama suke fassara shi da cewa shine mutum ya ringa kallon al'amura da da hasken imani wasu malama suke cewa mutum shine ya ringa kallon al'amuran ubangiji da zuciyarsa na yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar ya yarda cewa rayuwarsa fa tana hannun Allah ran da ya zo duniya haka Allah ya rubuta ran da ya zai bar duniya kuma yana nan Allah ya rubuta shi ranar da aka haife shi tana nan a rubuce ɗan da zai bar duniya tana nan da aka bai ma da wani abin da zai yi bai da wani tsilla-tsilla ka san wani lokaci sai shaidan ya zagayo sai ya gwada mana cewa kaman wayanmu ya sami kenan a duniya eh wani sai ya gwada masa cewa saboda likitan ka ƙwararre ne da ka ji ciwon kai ka kira shi sai ya ce ka sha wannan yana gana abin da ya sa yake nan kenan alhalin duk ba haka bane babu bambanci tsakanin mahaukaci da yake yawo a tanda yake cin abinci a cikin kwata wallahi da mutumin da ya fi kowa dukiya a duniya wajen mutuwa ba su da bambanci haka mala'ika kallo ɗaya yake musu don kowa dadne da shi lokaci ne da ya cika sai tafiya babu ruwan mutuwa da lafiya jama'a babu ruwan mutuwa da lafiya an kafi kowa lafiya ranar mutuwar ka sai ka mutu sa'an nan idan duk duniya ba wanda ya kai ka ciwo idan ranar ba ta yi ba kana nan wallahi ba abin da zai same ka shi yasa za ka ga mutane masu ciwo da yawa ka je asibiti ka gani na ban mamaki amma suna ne sai mutum ya shafar da su sai ya mutu saboda mai shi kwana ya kare da haka abu ne wanda yake ba su da bambanci wajen Allah Allah ya tsara ya ba wa kowa lokaci shi yasa musulunci yake so mu yi amfani da lokacinmu mu zauna cikin shiri na cewa kowane lokaci mutuwa na iya zuwa ta same mu Allah ya sa mu cika da imani da haka wannan tabbas da ake nema dan adam ya samu shine ya samu imani tabbatacce a cikin zuciyarsa cewa Allah fa shine abun bauta shi kadai bai da abokin tarayya sa'annan shine kadai ya cancanci abauta masa babu kowa da ya cancanci abauta masa sa'annan Allah shi ya halicci kowa sa'annan Allah maɗaukakin sarki cikakke ne a zatinsa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa shine ubangijin kowa da kowa shine ubangijin na sama da na ƙasa ubangijin kowa da koma da kowa shine Allah shine wanda ya halicci kowa da komai sa'annan Allah maɗaukakin sarki babu wani ubangiji koma baya da shi shine ya yi halitta babu wanda ya halitta sai shi mutu wannan yana daga cikin mafi muhimmancin aikin zuciya wanda take sa zuciya ta zama ta samu nutsuwa a cikin wannan rayuwa masu irin wannan fa su ne masu hankali Allah ka sanya mu a cikinsu ya ku bayan Allah shi wannan yaƙini yana daga cikin sabubba da suke sa zuciya ta yi rayuwa mai kyau ta samu nutsuwa ta samu ƙarfi ta samu nishaɗi ta samu wato rayuwa wadda yake mai inganci saboda mai kokanto ya fita a cikinta wani damuwa ya fita a cikinta ta cika da haske da, da, ƙauna na Allah maɗaukakin sarki da tsoron azabar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da soyayya ga Allah maɗaukakin sarki da yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wannan yana sa zuciya ta zama tana rayuwa ta samu tawakkali ga Allah ta samu mai da al'amari zuwa ga Allah ta samu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ta samu kyautu su zato ga Allah maɗaukakin sarki babu shakka duk mutumin da ya sami ilimin ingantacce to shi ne hanya na samun wannan yaƙini Allah ka bamu ya kuwayen Allah samun wannan sakankancewa yana da fa'ida mai girma yana sa imani ya zama ya bunƙasa yana sa ɗan adam ya ringa umarni da kyakkyawan aiki ya ringa hani a bar mummuna aiki shi yake sa ɗan adam ya tashi ya yada addinin Allah Allah yana ta yi mana kira cewa mu watsa addininsa mu yi da'awa masu ilimi su yi da'awa da iliminsu masu dukiya su yi da'awa da dukiyarsu masu ko, ko me kake da shi Allah ya yi kira gare ka ka bayar saboda Allah da Allah ya ce a bashi rance duk kayan shi ne ba abin da zai yi da shi abin da Allah yake ta kira ga mu kenan amma sai ka ga mun ƙi mun shiru har sai dai idan mutuwa ta iske mutum ya ringa neman a bashi lokaci a jira shi zai je yi wani aiki alhalin Allah maɗaukake sarki ba zai bari a jira shi ba ya kuban Allah wannan yaƙini yana yana hana wato sha'awoyi su ringa shiga zukatan mutane yana sa ran mutum ya zama duk abin da ya mata nauyi na bautan Allah ya zama yayi sauki sai ka ga bautan Allah ta yi sauki a cikin zuciya ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa ita zuciya duk lokacin da ta samu yaqini to za ta samu girmama Allah madaukakin sarki idan ta ta ga abinda Allah ya tanadi ga waɗanda yake so to shikenan sai rudani ya kauce daga wannan zuciya abinda waɗanda suke sabawa Allah suke samu a zukatansu dan adam ba zai samu ba kai abinda ya zamo yana wahala ma ga wasu sai kaga Allah ya sauƙaƙa wa mutum hasanul basari Allah ya masa rahama yake cewa ni ban taba neman aljanna ba sai da sakankan cewa ya san aljanna tana nan da aka har gidansa ma yana hango shi in Allah ya yarda yana kallon goshi sai dai kallon ka san ba irin yadda yake bane dan aljanna sai dai in mun shiga Allah ka samu a ciki sa'annan yace bai gudu bai gudun wuta sai gudun wanda ya tabbatar da ita sa'annan wannan shi yasa shi ya hakuri akan wato bin Allah madaukakin sarki ya ku bayan Allah sakankancewa yana daga cikin mafi girman kyautar da Allah zai wa bawa Allah ka yi mana ita da shi ne ɗan adam yake tabbata akan wakan akan hanya madaidaiciya shi yasa Abdullahi bin Mas'ud a cikin fassarar fadin Allah da yake cewa a cikin suratul tagabun Allah yake cewa babu wata musiba da za ta sami mutum face da izinin Allah wanda ya imani da Allah kuma Allah zai shiryar da zuciyarsa to wajen fassarar wannan aya Abdullahi dan Mas'udi yake cewa ma'anarta shine bawa duk abin da ya same shi ya san cewa daga Allah ne ya san cewa daga Allah ne sai ya yarda da abin da Allah ya tsara ya mika wuya wannan shine abin da ayar take koyarwa sa'annan ibnu qayyim yake cewa duk wata shiriya da kaga dan adam ya samu da yarda da mika wuya ba abin da yake sa ya samu sai dai yana da sakankancewa Allah ka ba mu sakankancewa ibn rajab yake cewa wato wanda duk ya samu sakankancewa zaka ga ya samu mika wuya ga Allah al'amarin sa duk sun koma ga Allah ya yadda da duk abin da Allah ya tsara masa a rayuwarsa sa'annan za ka ga yana da ƙarancin ta'allaka da bayan Allah maɗaukakin sarki za ka ga duk tsoron shi na Allah ne duk abin da yake damuwa da shi na Allah ne ba wai bayan Allah ba wannan ma yakan sa hatta duniya in zai neme ta ba zai neme ta ta hanyar da Allah ya hana ba don ya san kowace hanya ya bi abinda Allah ya zana masa zai samu ko dai ya bi hanya mai kyau ne ya samu abin ko ya bi hanya mara kyau ya samu wannan abin bai wuce abinda Allah madaukakin sarki ya zana ya ku bayan Allah cikin kissar a sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya gaggawan gaskata labarin da munafikai suka kawo masa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da miraji sayyidina abubakar baya ne baya nan aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama daga gidansa zuwa baitul maqdis aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama daga baitul maqdis aka tabi da shi sama duk sama sama sama bakwai din nan aka wuce su ayi sidratul muntaha ya wuce ya je gani da Allah madaukakin sarki aka dawo da shi duka kafin asuba ta yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya wa mutane sahabbai ga abin da ya faru munafikan ciki kawai suka ce abin ya zama wasa tafiyar da muka sani sai an yi kwana arba'in ya zo shi kenan aka duba sai ba sai na aboka a wajen sai wasu suka ce a to shi kenan mu je mu tare shi mu gaya masa ga abin da mutumin nashi yake faɗa cewa ya ce a cikin dare ɗaya sun tafi sama har an kai shi baya sun tafi baitul maqdis an kai shi sama to haka fa aka yi suka tari sayidina abubakar suka ba shi labarin abin da ya faru buɗan bakin shi sai ya ce musu abin da yake so ya tabbatar cewa shin ya faɗa ya ce ya je kawai abin da yake nema kai suka ce tabbas ya faɗa ya ce to gaskiyarsa gaskiya ya faɗa suka ce ya ce fa a fadare ɗaya aka yi wannan ya ce haka ne ai ya ce ni ina gaskanta shi da labarin da ya fi wannan ma yana kamun labari daga sama ma safa da yamma ina gaskata shi bai wannan na lokaci guda da haka daga nan ya samu sunan shi na abubakar siddiq haka ake son kowane musulmi ya zama ya sakankance da abin da ya shafi musulunci ya zama ya sakankance da abin da ya shafi haduwan shi da Allah ya zama ya sakankance da labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu don me dai ya samu tsira wannan hadisi na imamul hakim ne wannan yana daga cikin riba na sakankancewa da Allah madaukakin sarki wanda yake sa imanin musulmi ya bunƙasa da aka sai mai azama idan kuma mutum ya niyya to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe masa saboda Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari waɗanda suka yi ƙoƙari a cikin mu za mu shiryar da su hanyar mu Allah ka shiryar da mu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jika jika
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وما يتق الله يجعل له يجعل له من أمره يسرا ويعزل له يوم القيامة أجرا عباد الله إن لدينا شعبة عظيمة من شعب الإيمان وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان هو كرويه بالجسد وبه يتفاعل العارفون وبه وصول الإمامة في الدين قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون فاليقين هو روح الأعمال روح الأعمال القلوب وهو حقيقة الصديقية وهو قلوب الإيمان ومتى وصل اليقين إلى القلب قلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفع عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه اليقين اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين عرف الله سبحانه وتعالى قال تعالى وفي الآرض آيات للمؤمنين وروى الترمذي في سننه بسنن حسن قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الأول على المنبر ثم بكى وقال سل الله العفو والعافية فإن أهدا لم يؤد بعد اليقين خيرا من العافية وفي رواية الإمام أحمد يا أيها الناس إن الناس لن يؤدوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوهم الله عز وجل وللبزار في سننه ما أولي العبد أفضل من حسن اليقين والعافية فاسألوا الله حسن اليقين والعافية وروى الإمام أحمد في مسنده وقال آيتكم تبتلون في قبوركم يسأل أحدكم ما كنت تقول وما كنت تعبد فإن قال لا أدري رأيت الناس يقولون شيئا فقلته ويصنعون شيئا فصنعته قيل له أهل على الشيء عشت وعليه مثل هذا مقعدك من النار وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قيل على اليقين عشت وعليه مت هذا مقعدك من الجنة عباد الله إن أهل اليقين هم أهل الهدى والفلاح والفوز والنجاح يقول الله جل, جل وعلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأخبر سبحانه عن أهل النار لأنهم لم يكونوا من أهل اليقين فقال جل في قائل عليما وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه حبهم في الأولى والآخرة عباد الله إن معنى اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والتشكيك والريب وهو من الإيمان الجازم بمنزلة الروح من الجسد فقد أخرج الدبراني من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى بكسله وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين واليقين بالمفهوم الإيماني والاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو مدبر الأمور ويتبع عن ذلك حسن الظن بالله والشعور بالرضا كدعيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك إيمانا يباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقا قسمته لي ورزقا من المعيشة بما قسمت ورزقا من المعيشة بما قسمت لي وقيل اليقين رؤية العيال بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان وقيل اليقين مشاهدة الغيوب صفاء القلوب وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار فاليقين أن يكون العبد مؤمنا بالله عن جزم وعن يقين يؤمن بأن الله ربه المعبود بحق وأنه لا يستحق العبادة سواه وأنه خالق كل شيء وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه لا رب سواه ولا خالق غيره فاليقين من أهم أعمال القلوب والتي تجعل القلب مستقرا ومطمئنا وأصحاب اليقين هم أهل الذكاء والفتنة الأبياس عباد الله إن اليقين من أعظم أسباب الحياة القلب وطمأنينته وقوته ونشائه وسائر لوازم الحياة فاليقين يزيل الريب والشك والسخط ويملأ القلب نورا وإشلاقا ورجاء وخوفا من الله جل جلاله ومحبة الله ورجا بما قدر وهو من أسباب زيارة أعمال القلوب فالتوكل والإنابة والخوف والخشية وإسال الزن بالله ولا بد لليقين من علم سليم يسل بالخوف والرجاء عباد الله إن لليقين فوائد عديدة فهو من أعظم أسباب قوة الإيمان وزيادته والإيجاب على الأمر بالمعروف وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى وذلك أن اليقين يمنع ورود الشهوات والشبهات على القلوب ويدفع عن النفس ما قد تجده من ثقل وصعوبة في بعض العبادات يقول ابن القيم رحمه الله والقول ما استسكن ما أمامه من كرامة الله وما عد لأوليائه زال له وحشته التي يجدها المتخلفون ولعن له ما استعاره المتعبون ويقول الحسن البصري رحمه الله ما طلبت الجنة إلا باليقين ولا هرب من النار إلا باليقين ولا صبر على الحق إلا باليقين عباد الله إن اليقين من عبد المواهب الرب لعبده إذ لا تسكت قدم الرجاء على درجة اليقين يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والعبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم يقول ابن القيم فهذا لم يحصل له لها هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه ويقول ابن رجب رحمه الله فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وقلع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالاسباب المكروهه عباد الله ان في قصه مسارعه ابي بكر الصديق الى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثه الاسراء والمعراج فان فيها من العبره اليقينيه الشيء العظيم وإنه فإنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أب- أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو, أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن قال قد قال ما قد قال فقد صدق قالوا أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو راحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق باسمه هذه بعض الثمرات والآثار الحسنة على من تهلى بقوة اليقين واعتنى بترقيته ومداومة مراجعته في نفسه إنها ثمرات عظيمة فلا تفوتكم عباد الله والوصول إليها سهل ميسور لمن علم الله منه سلك الإخلاص والمتابعة وتحري الحق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحج بالغدب والرضا والكسر بالفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نقتدي به برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعدائك وترضى بقضائك اللهم انك تعلم اسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم هوائجنا فاعلنا سبلنا انك على كل شيء قدير اللهم افتح لدعائنا باب القبول والاجابه وارزقنا سلك التوبه وحسن العنابه ويسر لنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بارك الله فيكم إلى صلاتك